الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر شاهدوا جوة جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba sati biyu da ya gabata mun tsaya a darasi na sha hudu a wannan littafi mai albarka amdatul ahkam na babban malami abdulgani al-maqdisi al-harani um rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta wanda aka yi shekara ta 541 ya rasu a shekara ta 600 daidai mun fara babul haifi lokaci yayi wanda za mu dawo daidai kan matsala ba mu biya hadisin ba malai yake babul aidi babu da yake magana akan wato al'ada larurar mata wanda mun ji asali kalma ce ta larabci cewa al'aidu at-tailan yake nufi a luga kwaranya zubowa shi ake kira da wato al'aidu wanda a larabci muke suna da sunaye da yawa kamar yadda ke kiranta azzahi al-ikbar al-isar ad-diras al-iraq wa al-araq al-firas ad-damtu ad-damtu an-nifas duk wannan suna al'ada ne kamar yadda shi ma bahaushe yana kiranta da rashin wanka ko rashin sallah ko fashin sallah ko rashin tsarki ko a ce haila ko a ce al'ada wanda mun ce haila asalin mutanen Sokoto da Zamfara da Sokoto Zamfara da mutanen Zaria sune masu cewa haila wanda ba tana kan ba su wahala wajen fada sai su la kawai gairul maglubi alayhi ba ba haushin Kano sai ce mata haira ya fada da rawu gairul maglubi kuma shine masu faɗa za a dinga an fahimta da kyau ko saboda haka wannan ita ma a Hausar Hausar Kano da da Sokoto duka akwai abin da suke faɗa suna da sunaye da suke gaya wa mai al'ada saboda alkunya kai kai amma istilahi kuwa abin da ake kira da al'aidu shine wato wani jini ne da yake kwaran yawa asalin rubujewar rashin samun abin da zai haɗu da kwammaci daga cikin mahaifa ya gangaro ta cikin farjin da ya faɗo ƙasa shi ake cewa al'ada ko ba tare da wato an yi mata tare ba ko an yi mata fin karfi kamar yadda malamin suke faɗa domin idan fin karfi aka yi kaga wannan wani jini ne wanda yake hukuncinsa daban wannan shi ake kira da wato al'aidu kuma sunan ya fito gashi nan karara a aya alqur'ani wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tajilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza taqahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatayyirin saboda haka wannan shi asali sannan mun yi magana a gaba cewa akwai abin da ya kamata a kula da shi cewa kafin mu shiga cikin babun kai da musamman iyaye mata wanda yana da kyau a ƙara kula domin babu matsala mai wahalar sha'ani hatta a gurin matan da suke sun manyanta irin al'ada domin mun faɗa a baya dalilai sukan sa al'ada ta canja wanda bai ta ba dalilai to abin da zai taimaka wa mace wajen kiyaye al'adar ta abubuwa ne guda hudu abu na farko shine mace ta san ko kafin mu shiga wancan malamai suna magana kan shekarun fara al'ada wasu ce daga shekara tara mace take fara al'ada daga shekara tara akwai wanda suka faɗi wannan wasu kuma suka ce a shekara goma sha biyu shine lokacin fara al'ada sannan wasu suka ce kuma menopause ɗinta lokacin da take tsayawa yana zuwa daga shekara hamsin sai a ce mace ta tsufa daga nan ba za ta kuma haihuwa ba a wanda akwai wanda suka faɗi wannan wasu suka ce hamsin da biyar amma mu haƙiƙun zancen da ya fi inganci suka ce ba karancin shekara na mace da za ta fara al'ada domin al'ada tana da alaƙa da guri da abinci na ba da misali sati biyu da ya wuce cewa wanda take zauna a irin ƙasashen bangaren da ake da sanyi da yawa irin su Rasha su Uzbekistan su Afghanistan wanda ruwa yana iya komawa zero digiri ba daidai kake da wanda suke a irin a magari ba ko Afirka Morocco da kasashen da suke kusa da irin su Tunisia irin su Afirka gaba ɗaya nan matan su sun sha bamban da irin wayancan matan na abinci da kuma gurin zama sannan matan da suke rayuwa a Saudi Arabia Makka da Madina da kasashen da suke kabba kai mun dabara yawa saboda haka suke kusa da su zaka ga da bambanci su ba bambanci shi ne lokacin da ake sanyi a Saudi Arabia duk masu zuwa akai akai zaka ga ko wanda suka jima a can zaka ga yamma cewa ana sanyi sanyi ake sosai akan ana zafi zafi ake sosai to ne al'adar waɗannan yan garin ya ja bamban da garuruwan nan duka biyu da na faɗa bangarorin nan biyu to ka haka lokacin wata tana fara al'ada shekara tara idan wata ta zauna tana sauraron ka zaka ga abin da kake faɗa ya saba wa waki cewa ba haka bane sai ta dauka kwata kwata ko ita ce ba akan daidai ba ko kai ne wanda ta goge ko zaka rika ganin cewa ba daidai kake faɗa ba to ni da wajibi ne sai an kula da wannan wajen shekaru ba shi da babu karancin shekaru ba mafi yawanci domin faɗa cewa duk da karancin shekaru da ta haihu ba a biyar kace dan za a ga ɗan shekara idan ka turai ko bakwai sai ga yayi ko ya ya go ɗan shekara sha hudu girma a nan ko ba haka bane yawwa ra ga ya fi su girma ba ka ganin ɗan bandin turan nan sai ga dan tsaye mun mutum wani sai ya haifi kace ya haifi kamar wani shekara 23 ko da biyar misali saboda haka yana da bambanci kuma sai an kiyaye wannan to abin da zai taimaka wa ya mace da namijin da yake karantarwa musamman malamin islamiyya wani lokacin da aka je kane wa mata bayani akan ahalul kitabul hayy kana sai wanda za ka kallaka a matsayin shagata ba kama san me kake ba domin abin da kake faɗa yake tana da kwata kwata ba haka bane gaji karantawa kai to yana da buƙatar mutum ya samu gogayya kafin wato ya shiga wannan matsalar sai yau da gobe za ta taimaka kwarai da gaske abu na farko da ake so mace ta kiyaye abu na farko da mubtada'a sun kasa masu al'ada gida biyu wasu suka kai su gida hudu wanda suka kai gida biyu shine mubtada'a da mu'addada wanda ta fara ko za ta fara yanzu ne wanda ta saba a wannan wato bayan da ta karo suka ce akwai kuma mumayyiza da gairu mumayyiza umayyiza ita ce wadda take iya bambanci jini da kanta da wanda ba ta iya a cikin matan ma daban ne to mubtada'a idan ta zo yanzu abin da ake so ta fara kallon shi alamar ta yanzu ta fara al'ada a wannan shekara to shi za muka ce iyaye a da iyayen mu na da abin da suke yi shine suna bibiyar ƴaƴansu da sun shekara bakwai sai a fara canja musu shimfiɗa mace da namiji Hassana da Husaini sun haihu to shimfiɗar ce ta mace ta mace ta zama mai haske ta namiji ta zama mai duhu ya kitse hikima a gurin su shine in an zo tashin yaro daga bacci da asuba in an tashe shi kawai shimfiɗa uwa za ta duba da ta fara al'ada sai ta kirawo ta ta zauna da ita ta ce to abin da nake so ki fahimta daga yau duk abin da Allah zai tambaye ni na mutu ke ma zai tambaye haka ce ga mu sannan karki sake wani ɗa namiji ya mu'amala da haka za a gaya mata karki sake ko hannunki a taɓa kin ga wannan hannun turawa suna da ɗabi'ar a ce koyi karki sake wani ya taɓa mai in wani ya taɓa to kaza shi da a nan lokacin a da ko hannun mace aka taɓa sai ta ce sai ta kuka cewa shi ke nan ciki za ta samu ciki sannan kar a taɓa ta ɗan iska ne a nan lokacin saboda wato yadda aka keɓance su cewa jikinta iyana ce ne kawai wannan ya taimaka za ku ga kunya ta yi lashin a cikin magabata ta yi lashin amma da aka zo da bature ya zo yana so ya cire mana kunya da duk iyayenmu da suke yi ga nan shekara 60 65 70 ta kan biyu ta 50 ma za su gaya ma cewa da mutum ya bar primary an raba shi da mace kenan a makaranta ba shi ba ita sai ka ji an ce godin shine za a ce shekara da WTC goron dutse duk an kai shi jamul mu'allati salif domin a kiyaye musu kunyan saboda haka daga baya wayewa da kai sai ake hadawa lokacin da balagar ka ta fara da ta sai ake hada kai da mace a cikin daya a daidai wannan lokacin ita ba ba kanwan na Maryam ba kai kuma ba kanin mala'ika Jibril ba sannan stimulus kowa a gidansa akwai abinci mai kyau yana ci sannan ga abubuwa na kallo da aka buɗe mana na social media a wannan lokacin sai fitin ta kudi yana ɗaya daga cikin illar mu da aka yi mana wanda za ku ga fitina ta kudi sosai a irin wannan matsala to iyayen mu a da ba haka ce ba za a kira mace tana fara al'ada shekara shida bakwai takwas tara sai ta zauna da ita ciki da biyu sannan kuma sai a koma yi mata kiyosi ma'aikinta zai rika ware duk wata yadda ake yoke bane na gida har addana wannan kyar za a rika yi mata ce bane cewa to yanzu tana buƙatar wasu abubuwa na musamman wanda za ta yi tsafta ne duk wannan iyayen mu fa da kuke ganin ba su boko ba duk sun yi wannan abubuwan sun kiyaye ke yanzu kin yi da digiri na ɗaya kin yi na biyu ba ruwanki da wannan amma ita da take tsaka wato gida tu sai zuwa ba ta yi wasa da wannan ba kuma ya yanke sun taso shi sa ba suka ba shi tarbiyya har kika samu digiri na sai da na biyu yanzu da rashin wannan digiri din wannan kalubale ne musamman a gurin iyayen mu mata da ya kamata mu kula mu kula da shi to kaga mu da za ta kula da yanzu alamar da ta fara al'adar nan su irin alamar da ta zo mata ta fara ciwon kai jin haushin kowa kwaɗayi siyo kifi na bakin na gurin mai joya a bakin kwata ko tsire irin wayan abubuwan ko wani kaya da duk guda ya yi jiki take so in suna al'ada ko wannan tabi'u da suna iya dauka to sai ta kiyaye wato a matsalar ta akan wannan cewa ga alamar ta wata haushin mutane take ji wata ciwon kai wata ciwon baya to sai ta rike ɗaya ke shine abu na farko sannan abu na biyu da jinin ya fara zuwa menene wato kwanakin da ya mata kwana nawa yayi sai ta fara rikewa kwana 1 2 3 sai ta rike to ni yanzu kwana uku ne shikenan wata lamar kitabi ta rike kwanakin ta kwana uku kawai sannan abu na uku da za ta rike shine wato kala kalar jinin kaga alama kwanaki kala anan ne nace malamin islamiya ya kiyaye ba ka zuwa yanzu zaka yi bayani kace jinin al'ada ja ne kuskure ne ai jinin al'ada baki ne kuskure ne sai da kace jinin al'ada damun aswadin yu'rab yana iya zuwa ja ne baki baki wanda yafi karkata da baki kamar ruwan kunkunniya ko kuma ja kamar an yanka zakara ko kuma kamar ruwan kwai gwaiduwa kwanduwar kwannan da kake gani kamar kallarsa shine sufra ko kuma yana zuwa kudira shine wato al-kudira din nan shine kamar ruwan kasa ko ruwan hanta idan ka taji wa mata bayani ka kawo wannan to za ka ci jiki sun san cewa ka san me kake cewa kalar jina al'ada yana iya zuwa a nan domin ka zo kace jani wata shekara ta hamsin da biyar tun da take wata taɓa jinin al'ada ja ba wanda kana yake zuwa maka tunda take kaga zuwa ka faɗi wannan kuskure ne sai ka kawo shi a wannan sifa cewa yana iya zuwa da ko baki baki ko ruwan hanta ko ruwan kwanduwar kwai to ka rike wannan zaka huta to sai ka tsora gaba kaga abu na uku kenan abu na hudu shine alamatu tuhuri alamar karfi cewa mace ta kiyaye ne ne alamar ta dole cewa jini ya dauke gaba daya ko ko tana samun tsari na kasatul bayda kasatul bayda shine wani ruwa da yake zuwa kamar ana yanka kubewa ne bakalewa a cikin wukar to bayan al'adarta wata sai wannan ya zo wata kuma iya jira ne take samu kawai wannan aljihuf wata kuma dibbi to kaga ta rike wannan idan ta mace ta rike wannan abubuwa hudu to insha Allah ta'ala ko da za ta rike a iya tsawon rayuwar da za ga lokuta ne kankani wanda wasu dalilai ne suka dalilai mai canjin gari tana Kano suka tafi Maiduguri garin su ne ko ta tafi gani iyaye don al'ada ta za ta iya canjawa saboda canjin guri tana Kano ta tafi Jos al'ada ta za ta iya canjawa ko kuma bata saba cin kayan dadi ba azumi yazo wani yayin da shopping kaya ba ta kyau aka ci kayan dadi to al'ada za ta iya canjawa za ta iya ma al'ada to biyu a wata saboda canjin abinci da aka samu jikin ya karbi wani abu da bai saba ba to duk ana samun wannan babban abin da ake so a kiyaye wayannan abubuwa domin mace za ta iya yin al'ada sau biyu a wata kamar yadda hadisin da yadda Ali ya nuna a Bukhari an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka wannan sai an kula da shi kwarai da gaske sannan me yawan jinin da yake fitowa yawan jinin al'ada zubansa ita ce akallu shi ne dub'atin wahida durowa kawai ya digo su dai yawanci malaman wato da suke likitoci na bangaren mata an ce karancin sa ko da yake a bangaren addinin ma an kawo wannan mafi karanci 60 ne shine kamar kwalaban magani ya zuba yayin da mutum take al'ada a kwanakin da take a wajen kwanaki wata tana kwana biyu wata uku wata hudu sun fi yawa uku hudu biyar a nan gurin shida bakwai shine masu karanci a cikin mata da wahala a tsallake nan domin shi na ya nuna amma ana iya samu wata ta haura ta tafi takwas sai dai ba shi da yawa sun fi yawo gaba ɗaya ka iya cewa sun bisa ɗari sun fi yawo a daga biyar zuwa ƙasa a nan gurin suke yawo shida da bakwai kuma su bi ishirin da biyar cikin ɗari ko sha biyar wannan jahura kuma ya wani kwana bakwai ba su wato kaso goma ko biyar cikin ɗari ba ba su da yawa saboda haka a wannan gurin suke yawo su mata to mafi yawansa kuma shine kamar 180 mil suke cewa jinin da za ta iya zubarwa a lokacin da take al'ada shine kamar karamin kofi cikinsa wacce ta zubar da shi a lokacin al'ada na'am na'am to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi mu kuma wato kiyaye bayan nan akwai abubuwan da ya halatta da wanda bai halatta ba ga mutum ya al'ada duk da wata hadisan da zamu ji za su fito da wasu abubuwa matar da take al'ada yan tana al'ada wato haramun ne kai sallah zamu ji wani hadisi zai faɗa haramun ne kai sallah sannan bai halatta ta shigo masallaci lokacin da jinin yake shiga ba malamai sun ba ta dama cewa za ta iya shiga amma idan ta yi kunzugu kuma ta koma baya ko da ba za ta yi sallah ba domin nasi ya nuna haka to za ta iya zuwa ta koma ga shi hadisi umma a tiya da annabi yake a ta idu za su iya zuwa duk da musallai in sun je su zauna a baya in an tashi sallah karfi sallah amma su musharaka wajen addu'o'i da za a yi to haka nan kansu salawat ba za ta iya zuwa amma ba za ta yi sallah ba sannan kadda bari ya zama cewa al'adar ta tana zuwa sai ta yi amfani da kunzugu ta nita ribas ko tampon da suke faɗa ko abin da ya kama da wannan wajen tare al'ada saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye sannan ba za ta yi azumi ba bayan ba sallah ba azumi za mu ji a wani hadisi nan gaba sannan mijinta ba zai mu'amala aure da ita ba haramun ne idan tana al'ada to wannan kaɗan muka faɗa wasu abubuwan za su fito a cikin wato karatunmu to hadisi na farko dan kar yau ma mutum ya lokacin a nan shine hadisin an Aisha radiyallahu anha an karbo daga dara Aisha Allah ya kara mata yadda anna Fatima binti Abi Hubaysh lalle Fatima yar Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha ita wannan Fatima binti Abi Hubaysh wato in za ku iya tunawa ita ce wata wato sahabiya wadda ta taba zuwa ko kuma ka ce misali ta kaita ce da za mu bayar a kanta ita ce wadda lokacin da lokacin da ta taba zuwa gurin annabi alaihi salatu wasalam ta kawo cewa mutum biyu suna neman da aure da Abu Sufyan da kuma Adija sai annabi alaihi salatu wasalam yake tace shawara take yi sai annabi alaihi salatu wasallam yake da ita to amma Abu Sufyan ba su ulukun da ba da dabi shi Abu Sufyan ba shi da kuma kana kai wasu kuma suka fassara su uluk shine mutum ne mai mako irin wanda ana lissafa kayan abinci kayan ne bane kobo da kobo za a baka wa amma abi jahil فكان فكان لا يدعو عذاب عن عاتقه فضرب بيدك او جروايا أبيجام kuma yana dukan mata kine mata abu shi ka bada ba da shi ne zarabu da bita fa kana la yadau asaw ala atiki sai da ne duk kake aure duk dai in ki ne usama ki aure usama kawai da kanta take cewa dai da auren ya zama abun misali saboda shawara kaga aje ma yaji yake baki shawara cewa wani ba na so ki aure ki amma gwara wani kuma ki ga hanya ta yi ta dore saboda shi hanyar ne ke sai kuma iya ga wani ne kalle ki saboda haka wannan suna kawo sai daga cikin dalilai to ita ce Fatima binti Abi Hubayb take da alsun Nabi sallallahu alaihi wasallam na tambaya annabi kira da abinci Allah tabbata a gare shi fakalan dai take ko kuma zalatin nabiyya aka yi da raja ta ke bada labarin Fatima bin Abi Ubay ta zo ta tambaya Annabi alaihi salatu wasallam fakalan dai ne ni gudda habu ya rasulullah ina jinin cuta da mu fata shine istihaza ba jinin al'ada ba ina jinin cuta bala duhur bana zamu kai aba da salata kin zan bar sallah domin ita Fatima binti Abi Ubay ta samu wannan matsalar tun a zamanin Annabi cewa jina al'ada ta baya tsaya sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce kana fi ila a inna zalika irqu inna zalika irqu shi wannan jinin da yake fito miki irqu wata jijiya ce take kumbura sai ta fashi sai ta rika kai da wannan jinin ba da cikin mahaifa yake ba shi da daga cikin ɗaya daga cikin dalilan da mumayyiza take bambance jinin al'ada da na cuta akwai daskarewa domin shi asalin nan al'ada na cikin mahaifa kaga ai ya daskare dama yanzu ya gangaro ya taho shi kuma wannan da ya zo yanzu zai daskare suna bambancewa mata cewa wanda kaga ya daskare to jinin kaza ne wanda bai daskare ba na kaza ne suna bambancewa mumayyiza domin shi na cuta daga cikin jijiyayi kumbura ta yi take bai kace ba da cikin mai mai da to dai annabi yake wannan jin da yake zo miki ai na jijiya ne da tafashi walakin da isala da kawai abin da nake so da ke ki bar sallah kadiran ayyami da ki kunti ta aibina fiha a gurgurdan kwanaki da yake kasance kina al'ada a cikin sa shine tunda bata gane zai yanzu kwata kwata al'ada ce ta zo gaba dai a kwanakin wannan muna magana akan masu regular ne su za mu zo kan wannan akan musulma din mu'mina din muke magana za mu dawo kan regular ne wanda suke jan magani ko din ko ko ko allura an gane ko ko kuma look da suke sawa kaga wannan su wani abu ne daban magani suka ja ya janyo musu wata larura to za mu zo kanka a cikin karatun to wannan kawai dai dinge ta zuba annabi yake ki bar sallah gurgurdan kwanakin ki da ta san kwana nawa take biyar ko shida ko bakwai to kawai kuma a farkon wata take to tunda jini bai tsaya ba da farkon wata ya zo ko kwanaki kwana shida sauran ki wanka ki ci gaba da ibada ba abin da zai hana ki na ibada har mutum ki zai iya mu'amala da shi in baya kinkamin amma ba haramun ba an bayyana da kyau ko to shine yake abdul maqdisi ne sannan ki je ki wanka wa kan ki sallai wa bi riwayati a wata riwaya da yake walaita bil haiza annabi yake ba ba al'ada ba fa idza aqbalat al haiza da zara al'ada ta dawo fadriki salata fiha ki bar sallah abun nidi wannan watan ya zo farkon wata ta cire kwana shida wani watan ya shiga tana ci gaba da yi a farkon wata yake yin to kwaje kwana shida duk wata girka kwaje kwana shida yi wanka kawai shine abin da hadisi yake faɗa idan ta dawo to ki ƙara kwashi kwana shida wacce da ke salata ki bar sallah fiha a kwanakin fa idza zahaba qadru hada kwanakin sun kare fabdihi an tijama wanke jinin da yake tare da shi wa sai da ke wa san da yake sallah kaga wannan ita ce jinin cuta jinin cuta ta ga da wannan abubuwa gaba ɗaya komai ya ki tsaya to bari mu hada da hadisin gaba sai mu ƙara bayani akai amma karkashin wannan zamu koyi cewa kaga aje ya halatta mata su yi fatawa ba ne ji bane domin ga bani wanda da yake aje ubai ta je ta yi fatawa Allah na yarda tana rawaito mana haka an gane ko yawa sannan um hadisin yana bayani kuma dangane da bambanci tsakanin al'ada da istihaza mun faɗi wannan jinin al'ada jini ne na dabi'a ba jini ne ke gangarowa daga cikin daga cikin wato jijiya ba sannan haka jinin jijiya baya hana sallah kawai kokari za a kare za mu ji daga cikin magabata akwai wanda saboda yawan jinin ma koko take tarawa sannan kuma mai haka za ta zauna sai wato gwargwadon kwanakin da take su kadai za ta kwace kawai sannan je kwanakin al'ada ki bi daga guri to bari mu ajiya mu ji hadisin gaba an Aisha radiyallahu anha anna umma habiba an karbo daga nan Aisha Allah ya kara mata ta ce lalle ummu habiba ummu habiba bintu jahsh ba ummu habiba ramla ba wannan yar uwar Zainab bintu jahsh zan zo bayanin ki yanzu nan ittuhidat sab'a sinin kun ji ko ta rika yin al'ada tsawon shekara bakwai ba kakkautawa domin gidan gidansu suna da wannan matsala da Zainab binti Jahsh da Hamna binti Jahsh ba Hanna ba Hanna ba yiyar Annabi Isa ba ita ba kakar Annabi Isa ba ita ba Hamna ne ɗan binti Jahsh wanda ta taya ta cikin nan lokacin da aka yi mata kaji sun za ku tuno ta sa ta tsoma baki ita ma aka yi ce a mata bulala tana cikin layin su Abdullahi bin Rawa da Hassan bin Sa'id da suka tsoma bai su mutanen kirki ne sosai ne yasa kawai sai mutum ya zo yana magana da shi amma bai wani da kyau da ba mai gonka examination din sa kai ce kawai irin wannan abin suka ce ita kuma yau wanda take da yawa shi a gidan aure ta tsoma bai to saboda haka da Hamna bintu Jahal da Zainab bintu Jahal da Ummu Habiba bintu Jahal in gida ɗaya ne duk mahaifin su daya saboda haka suna da matsala ta jinin al'ada yan jinin to shine to su ne aka ce wata daga cikin har koko take tara in jinin ya fara saboda yawa shine imamu su yi yawa ke su tara wanda suke yi masu matsalar jinin al'ada a kari'a istihaza a zamanin annabi da mu fasari su tara yace kadis kadisu hayyibat fi zamanin mustafa تسع بنات قد رواها راوية بنات جاهل سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وباجئة qad tuhizat fi zamanin mustafa yace a zamanin annabi alaihi salatu wassalam an samu mutum tara da suke kai suka samu matsalar jinin cuta tisa banati ce ce mata ne guda tara kadirawa har rawiya ne rawaitowa ya rawaito banatu jahi ƴaƴan jahi su uku zainab bint jahi matar annabi alaihi salatu wassalam hamna bint jahi kan wata ummu habiba bint jahi ɗaya ƴar uwar ta su uku sai ce saudatu sauda matar annabi alaihi salatu wasalam kudi kenan wal fatima da fatima binti abi hubaydi wanda muka biya yanzu ta shida zainabu sai ce zainabu kuma ita kuma bintu abi salama wannan agonar da aka dore ta gidan annabi wanda a ummu salama ta dore ta an gane ko to daga zainab kuma sai asma'u asma'u take ta bakwai bintu marsal in sahla sahalatu binti sahl wal badina ita kuma badina bintu gailan su su jaran nan zamana annabi sun samu matsala ta jinin al'ada ba kautawa jinin istihaza to an ba shi bata wacewa duk wanda idan ya zo ki kwaje ya gwada jinki sauran kawai ki wanka ki ci gaba da ibada saboda haka abu ne da tsaye idan yanzu mai jinin al'ada magani fita ko ga mun faɗa a can zai iya yiwa tana al'ada ta kwana biyar kwana biyar lafiya lau to abin da zaki fahimta da kyau idan aka samu canjin abinci ko yanayi tana yin kwana biyar din ta kwana ɗaya biyu uku hudu kawai sai alamar tsarki ta zo alamar tsarki ta zo ba wai abin da mata suke faɗa cewa tana yin kwana ɗaya biyu uku ta gama ba sai tana jin dangi amma baya zuwa baya kulowi kamar yadda suke faɗa ujuba ne kawai baya amma da dangi sai kawai ta je tsaye wanka sai kuma ta kira ka ta ce wai ya dawo ai dama bai tafi ba hajiya kadan dare ne a ɗaki suka ce ya fito kuma bai fita ba za a zuwa sai ya kuma dawowa dama ba a fita shi ba bai tafi ba wannan dangin ku fahimta da kyau dangin yana nuna cewa har yanzu tana bi ga kowa ba da tantewa kaza amma idan alamar karfi ta tabbata kwana uku kina yin biyar sai alamar karfi ta tabbata sai bayan da kika yi wanka da kwana biyar sai wani jini ya kuma zuwa to malamin ce sai ki gisti ina ki don ba sami in ta wato kwana bakwai ba takwas kai ko goma to a yanzu da yazo sai ki kuma tsayawa dama tun kwana biyar kike yin ke uku sarki yazo to wani su dalilai ne bi yana yin jikin ki ya canja ko kin ji wani abu amma alamar sarki ta zo sarki da wani a daidai wannan lokacin da ya kuma dawowa to sai kike yanzu an dora hudu biyar ana yin kwana na biyar mafi yawanci kakan da yanzu zaka in yayi biyar din kuma zai tsaya alamar tsarki ta kuma zuwa a iya wannan kwanaki sai ki kuma wanka sai ki ali da wanka kamar a wagwa ki ta wanka an gane ko ki sau da haka idan an yi wannan kwana biyar ya fita da wahala ya kuma dawo da wahala to amma in da zai yi bayan kwana goma sai wani jini ya zo to sabo ne shi za a kace mace za ta iya yin al'ada sau biyu a wata sai an kula kaga salata ta qurui da ga dai an saki mace sai ka kiyaye wani zai je sai kiran wata uku kafin ya an kara sai ita kwanan nan naga wannan cewa ya ta je ta yana san yana ta bi gama wucewa ba kawai ta yi goma cewa za ta yi aure ina ji wanda aka tsare wata interview yace san bai da ba kariya take kaza kaza kaza sai ya je ya saki jiki cewa shi bai wuce ba sai ta yi jini uku ta kuma ta ce ka ga kuma a matsalar jini maganar mace ta fita na miji kai alqaulu qawluha amma a saki maganar namiji ta fi karfi alqaulu qawlu haka kaida take a ta uku zo da haka ka zo sai ka ce duk yanzu nan da nake muku ta bai auren sai za a fasa idan ya auren ta ta rabu to wajibi ne sai an kula da wannan a kiyaye domin kar a bada rami idan ka samu jaban wannan sabuwa da ala kuma ka tambaye da zaka ta ga ma da ala shi za a kwana 45 kawai sai ta yaba aure wataƙila dama ta gama ma shiri da wasu tsohon saurayi da take so ta yi ta gama gaya masa a aka ce ina gaya ma akwai wanda da aka samu irin wannan matsayi matsalar ya ce ta taho gida tsohon saurayi da wani yake gaya masa take cewa yana cewa Allah ya sa ya tafi ya gangan ya tafi ya gani saboda yanzu ƙas ɗin ya yi ya yi kuɗi cewa Allah ya zaya gangancin sakin ke gani. Su saboda haka wannan sai mutum ya kiyaye kwarai da gaske cewa a wannan matakin akwai wato matsala ta jinin kawai. To idan ya dawo wata al'ada ce daban. To bari zo gurin rikici ɗan rikila ne saboda lokaci. Wannan mai al'ada lafiya lau. amma wanda ta ne ta magani ba jinin wato maganin da zai tsaye da haihuwa ba ta ne haramu ba ne zai tsaye da haihuwa wanda za su hutun haihuwa ne zai ba da wannan hutun sai ta yi ta sha wannan maganin to za a samu rikicewa shi ta ake cewa su nemi shawarwari na masana domin akwai wanda jikinki zai karba wasu wani lokacin ma sai an ta gwadawa daga wannan koma wancan har sai kaza ya karbe ta wani ya sa sira ma wani ya sa jabri da duka wannan matsalar ta gido to ga nan lokacin da yake zama baki a cikin masu rajula ne an sha magani to sai ma zai za a zo idan mu mai ta ce za ki iya bambancewa yayin da yake kai mutu a ka to za ki huta lafiya da idan ba mu mai za ba ki to hukuncin hukuncin hukuncin ku daya da masu istihara a farkon wata kike yi jini ya kuka kauda dan wata zai ke wata shida dan haka likitocin ce ba sai an yi wata uku shida ake koma noma ai ta ba su magani kuma to a nan lokacin sai ma haka rai duk wata jini baya tsayawa sai ku kwaya ki kwana uku ko biyar din da kike yi sauran ki wanka ki ci gaba da ibada wannan shi ne hukuncin da zaki dauka amma idan illa illa yake yi ba illa illa da yazo yi guda daya sai ya dauke kuma alamar sarki ta tabbata bayan kwana ɗaya kuma ta dawowa ajiya kin hadu da wanka wanka ya zuwa ga rashi da wanka har duk muna ta kama saboda haka duk ran da ya dauke shi ibada shi ne wasu malaman suka ce idan haka yake yi a watan gaba ɗaya asali kwana bakwai take yi to akwai malaman da suka ce za ta lissafa kwana bakwai ta daga bakwai na ya isa wasu kuma suka ce a duk ran da ya zo ta kai alamar jinin al'ada kawai ta yi wanka aka za ta yi mutukar da yawo kwana sha biyar ba kaga kwana sha biyar a wata ne a yi kwana ɗaya tana ba shi kwana sha biyar zai kenan wasu kuma ka ce a abin da yake daidai iya kwanakin da ya kwashe kawai sauran duk abin da ya zo ya ɗauki shi a matsayin na cuta ko da yana sallah sallah mutukar ma da ya cuta wanda idan ka dauko hadisin Fatima bin Abi Uwais za ka a wannan matsalar za ka fita cewa a kwaje iya wannan kwanaki domin ta koma ta yi ibada yadda ya kamata in ba haka ba wanda probability ne zai iya yiwa daidai ne ko ba daidai sai ba a kwaje iya kwanaki kawai ta koma ta yi ibada da ta ki yin ibada gwara a ce ta yi ibada haka wasu malaman su saboda haka wannan shine abin da ya kamata mata su kiyaye abin da ya zabi istihaba da kuma al'ada wanda take ta Allah da Annabi to kaga bayan wannan sai yake kuma ba mara an zakka sila sai Annabi ya umarce ta da tayi wanka kana sai tace fa kana zakka sila li kulli sala Fatima bin Abi Ubay umma Habiba kai sai ta kasance duk sallah sai tayi wanka to anan akwai hukunci uku shi ma ba ya tafi da kyau hukunci na farko wanda suka ce wato duk lokacin da mace take jinin cuta irin wannan to abin da za ta yi kamar mai salatin gauri duk lokacin da lokacin sallah yi to kar ta yi sallah a zara farkon lokaci ta bari sai an shiga idan lokacin ya ja sai ta je wato ta yi wanka kai alwala ta zuta hadi magariba da ta azhar da la'asar ya mutaakkira za ta yi idan magariba ta yi jama'a ba za ta yi a farkon lokaci ba sai lokacin isha'i sai ta kuma wanka kun ga Allah da aiki sannan ta kuma haɗe magariba da lokuta uku take da shi sannan asuba ma na ta daban kun ji wannan fatawar ta farko wannan kuma tana da hadisi ta biyu ita ce wanda aka ce duk sallah zai ta yi wanka duk sallah kai sai ta yi alwala ita ce ta biyu duk sallah alwala kawai za ta ba da san ta rike alwalar ta ce ta rike ce yanzu daga azar ko da wani abu bai faru ba illa zubar jinin kawai wani abu bai faru ba jinin ne kawai yake zuba a cikin nawaqidul wudu'i bai faru ba sai wannan kawai to duk sallah sai ta yi maka alwala shine fatawa ta biyu wanda aka ta fita farko sauki domin ta alwala ce kawai ta uku kuma shine wannan hadisin shine duk sallah da tayi wanka aka ce guda biyu ta suna da hadisi ta uku kuma fahimtar Fatima ta binta Abi Ubay shi ta wasu malamai suka ce ba a da wannan ba don fahimtar ta wasu suka ce an yadda ne domin zamanin Annabi take haka kuma Annabi bai hana ta wane mutum to ku ga kakan lacewa fatawoyi ne guda uku wanda ta fito kin shine alwala kowanne lokaci shi sa wasu malaman suka kawo a cikin nawaqi da dudu ne suke cewa wal istihabati da jinin dinki a jinin dinka da mu fasari cewa inda ya zubo bayan an yi sallah to ya kare alwala wani ne to kuma wannan fatoyin duk da cewa kowace ka dauka guda biyu farko sun fi karfi amma cewa duk sallah ta yi alwala ta fito ki domin a kewan kan nan musamman ta samu garin da ba ruwa kaga ana ku wato ba ja'ala alaikum fi dini min harj Allah ya sanya muku kunci a dini ba akwai wahala kuma yawan wankan ba zai sa albara ba da sai hada sallah kuma duk wanka sai ayi duk sallah sai an yi wanka saboda haka dai alwala ta fito shi to kun ji hukuncin da aka bawa mata dangane da abin da ya shafi mace mai istihaba wanda take jinin cuta duk sallah sai ta yi alwala duk sallah ko kuma duk sallah guda biyu sai ta yi wanka sannan ta yi sallah guda biyu jamu ta kadi ta akhir ko kuma duk sallah wanda muka ce take fahimtar ita wannan baiwa Allah ummu habiba kaga ita haka take duk wannan shekarun da take an ce ba shekara nawa bakwai shekara bakwai tana abu ɗaya amma duk kowane lokaci cikin wanka wane mutum to saboda haka wannan shi to dai dai wannan hadisin yana koyar da mu kudayin sahabbai maza da mata wajen ilimi dangane da fahimtar addini ko shakka babu akwai wannan mun fahimci wannan sannan shi wannan ya kawo cewa abin da za mu fahimta kun ga an ce za a yi wanka a kowace sallah duk da ba wajibi bane an shar'anta za ka iya haka ana yin wanka na wajibi ne al'ada ta ɗauki shine na wajibi yawa wannan shine hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha qalat lana Aisha Allah tsara mata da take kuntu abtasilu ala na kada sai ina yin wanka ni wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da annabi kira da Aisha Allah tabbata gare shi din ina din wahidi daga majibin ruwa guda daya majibin ruwa guda daya ban ce kwariya ba domin bokiti ya shiga bawo ya shiga duk wani abu da za a zuba a yi wanka shine alhina in kace kwarya ka ta kai ji a wannan duk mazubin ruwa har ka to buta to kace ita da Annabi alaihi salatu wasallam suna yin wanka da guda daya wani ne kila na junubu take kuma kowanne daga cikin mu jaraba ta ta ne to kaga wannan na farko yana nuna ne halaccin ma'aurata su yi wanka kaga hadisi wani hadisi da yazo yake ma wato ma'aurata ba sa ganin al'aurar junan su dama an gaya wa bai inganta ba ba wanda ya tsora ba yawwa saboda haka kilana junubun ta ba da hukuncin cewa wani kowa zai iya ganin tsiraicin kowa tsakanin ma'aurata har a ce yana sa a makance a wasu masu ba da kwata cewa wazin jirgi cewa ganin tsiraicin iyali yana sa a makance ba gaskiya ba ne sannan hadisin ya nuna cewa ya halatta mai janaba ya dilmi hannunsa a ruwa cewa ruwan za wasu zai ce wai ruwan ya zama da na baki ma a yana ran a karfin ka saboda haka wannan shi hadisi na gaba ni ummul mu'minin radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga ranar ummu Aisha Allah ya kara mata ita take wa kana ya'muru bi annabi ya kasance yana umarta ta ba attajiru in daura farjalli bai bashiru ni annabi alaihi salatu wasalam ya mubashara da ni ya rungume ni wa ana hadidu alhali na al'ada shine bai bashiru ai yadda mace bil mubashara bil mubashara ya ya mu'amala da ni dukkan da dukkan da al'ada wannan rabi ake wa yahudi na yahudawa idan mace na al'ada ko rata ko kwano ta taba yadda shi yake a dole ga jinan a cikin karanta littafin adabu jifa ai za ga balan shek nasir bin albani ya tattaro hadisai da yake ko ka koma ka kajin wa yakalu na adal ma'iyubi din malaman tafsiri da jini suka kawo kyamar da suke akwai wanda kirki ake mata a bayan kai na'am to kun yi yalla mai yake hayar alaji a jini kai yake hayar da ana yi a wajen zu dan waje dan kirki to kaga zuwa jira da maguzawa da yawa yau an ji an kirke ta kamar akuya shi sa muke faɗa babu wanda ya mutunta mace irin musulmi babu ba a mu'amala da ita kwata-kwata duk abin da ta taba za a ɗauka ya ce har sai ta gama al'ada ta karkata sai ta dawo cikin mutane an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne to kaga wannan annabi ya nemi da cewa a'a ai idan mace tana al'ada ba a bakin kirmi ba komai ba da ma'aurata suke yi zai yi kawai wai tsari raka adal ba'in kul huwa adal suna tambaye ka dangane da almahi sai Allah ba ku cikin sarki ke ne musu na janna shi jinin cutar jinin ba a cikin jinin musa ku kawar ce ba don firma in bi lokacin da suke al'ada cewa wajen saduwa ba ta mu'amala ba sai da gobe wala takrahu minna har ku sadu da su ake ne hatta ya hurna har sai yi kanki fa'ida ta ɗan'arsa idan suka yi wanka ba a duk wanda bin haitu a mara kuma ta ku zai ke musu ta inda ko ta yadda kaga da bambari ba a duk wanda bin haitu a mara kuma ta ku zai ke musu ta inda wato Allah maɗaukakin sarki ya umarce su zo da haka shi da wani yake magana cewa a tsuhurin ma guda biyu tsuhur din na farko shi ya daukewa al'ada na biyu kuma wanka shine a balaga ce kiransa al-ajnad ga shi suna ɗaya ne amma suna da bambancin ma'ana a tsuhur na farko shi ne ta samu ranar kawai shi ya dauke ta gama al'ada sai da gidan ne mu'amala aure da ita a ga yanzu aiki ya hauta ga wankan jinin al'ada ga wankan janaba to ai bace wanga ba balan ka ce ya halatta in daro ce wanka daya bangaren niyya innamal a'malu bin niyya sai ce wanka ne da niyya ne biyu shike ne an wuce gurin domin sun hadu a guta a wato abu daya to kaga yadda musulunci ya kawo cewa kowace irin mu'amala za a yi ita kai akwai hadisin da annabi alaihi salatu wasallam ya nuna komai mai gida zai iya mu'amala da iyalinsa ba amma kada ya tare da ita tabarkin sa shikenan inda aka hana kawai shine da za ku harfin lakum fa atu harfakum annatu to wannan shine kaga sai da na ga ta kawo ba wannan karara duk ba ana yi ne wallahi dan a nuna mana halali cewa kada yahuda su zo su mana barbaran tunani na wasu abubuwa da suke tunani yawwa to sai ce wa ana ba kaga suna sune masu tunanin cewa duk wanda ya tafi iyalin sa tana shayarwa dan yana zuwa mai harara garki tunanin yahudawa ne annabi ya hana matsala al'ada cewa idan mace tana da ciki ba ta al'ada wasu yawanci mun ce ai wannan wato abin al'adar kwan shi Allah yake jarrabawa ya koma abincin jariri to ana iya samun wasu su yi al'ada suna da shi ana iya samu a turancin bangaren likitoci dai bangaren addini duk sun tabbatar ana iya samu amma kaɗan ne wani malamin turo wani dattijo yake wai idan duk matar da ta tashi daga tana da juna biyu tana kuma al'ada lokacin da take da juna biyu to wannan kan da za a haifa na musamman wai ta girba ta yau da gobe cewa yana iya zama gifte ko wani ne wata baiwa ta musamman cewa ta girba ta yau da gobe an gano haka wane ne to da haka ba wani abu bane da idan ta zo ka ga hukuncin da mai al'ada yana da shi ke nan to shi ne take wa ana hadidu dan ta fito ma da hukuncin shi take ina al'ada me yasa ta fito wannan dan ta ruje wannan aqidar da take da ita cewa ba a mu'amala da shi al'ada shi take yi din nan ga yadda annabi ne ga so kira ne ke mu'amalanta da ina al'ada shi ke nan da shi ya kai saboda haka wannan shine a wannan zamu koyi ne abubuwan da zamu koya shine ya halatta mutum ya kwanta da iyalin sa tana al'ada ba za mu guje da ba saduwa ce haramun kawai sannan a ya mutafi ne ta dau wani abu farjan ne ta sa mutafi ne an gane shi za za ka ga iyaye a da idan mace ta haihu musamman sabon yanka rage idan ta haihu sai a koyi ta ce ta yi arba'in domin abin da suke gudu kanta ne tana tana jinin biki mai gidan ya sadu da ita duk da cewa su kuma wajen arba'in din wani lokacin ana kuskure za ta je bayan haihuwa da kwana uku sai jini ya ɗauke sai kuma a tsayo ba za ta yi sallah ba sai ta yi arba'in wannan ai kwaɗa ne ai kwaɗa ne zai iya yiwa bayan haihuwa da awa arba'in da lokacin jini ya ɗauke daga nan wai wata wannan ya musu karatu ta ce mun to ai malam mu gani muke abun kunya ne a zuwa daren da ke ran suna kira sallah da cikin da lillahi wa inna ilaihi to wai abun kunya ne nake hajji ai ba al'ada za a yi ba ibada za a yi to duk wannan dalilin yasa sai ga har ran suna ba ruwan da sallah ta kuma yi tsarki tun kwana uku ko hudu to kuskure wajen arba'in din nan an ji arba'in ne kawai saboda aksaruhu kenan mafi kwanaki a malikiya ma sittuna yau kwana sittuna sittuna yau haka duk da cewa na arba'in din ya fi injin an fahimta da kyau cewa to a wannan shi ma a wannan gabar a arba'in din da ita ma za ta iya yawo ba bayan ta yi kwana biyar jini ya ɗauke ga alamar sarki ta zo bayan kwana biyar kawai sai wani jini ya zo kake ƙara yi waya ki ce kaza ai ba ki gama ba da mu da a ce ki aksaru arba'una yau ba wuce kwana arba'in ba kake da mu a kuma a kuma sai da ibada shi ma wannan yana ɗaya da shi abu da yake rikitar da mata a jinin nifasi to kaga mun fahimci wannan wato sannan mun ji annabi alaihi salatu wasallam ya yi wannan ne saboda min babu sanin shari'a da formula da Imam Malik yake amfani da ita sanin shari'a sannan magani cewa shi jinin mai al'ada kuma yanzu na ta gumi ke ko jikin da gaba ɗaya ita ne sarki ce banda jinin kawai jinin al'ada shi ne da jasa iya jinin al'ada kaga shi ma ba da cewa da wasu banda jinin mutum ko jinin dabba shi wannan kalanta ce ba da jasa yawa jinin mutum ya to an kace jinin mutum da jasa ne lokacin da lokacin da suke zuwa a yaki suna cikin yaki ana harbe cikin yana zuwa suna sallah Abdullahi dan Mas'ud ya gaba yayin ka da gobin sa hannun sa dijini da rigarsa ya zo kawai za a yi sallah ya shiga limanci ba wanda ya mai tsari sai sa kai shi jinin dabba da ake ci ko jinin dan adam ba je ta ba ai wani za ka ga saboda ciwon sa duk jikin bandeji sa wani jini sai ka ce da rigarsa ya sallah a ba da ta ba wannan kaga wato saddu dari'a ne a malikiya cikin ibiya da kabiya sai dai ya kai fadin kaza kaza to ake koya ma tsafta ai duk mutum da tsafta ba zai zo ya yawo da jini a cikin sa ba ko inda ya gani zai wanke to jini mun faɗi cewa mai al'ada ba mai najasa ba ba najasa ba sannan abu na ƙarshe shi ne yadda annabi yake mu'amala da iyali sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan mu'amala lokacin da yake ya shiga lokacin soyayya lokacin da yake cikin wannan yanayin na wato rauni a lokacin kuma sai a janyo da aiki ka gani to Allah ga zamu kai anan an ce lokaci yayi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya ji wannan ita mai al'ada kwarai kuwa mai al'ada shi sa na faɗi kalmar a dunkule ta bari kama a dunkule ne cewa tambayar da suke ita mai al'ada mutum da zai iya sumbatar ka ana faɗa a dunkule zai iya komai da ke wanda saduwa ana faɗa ne don a dunkule kalmar zai iya komai da ita amma kan ya sadu da ita ɗaya daga cikin kurakuran matan hausawa ke ba cewa an tana al'ada ba ruwanta da mijin kuma ita kadai ce kuma ta hana tsaro aure wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da wasu suke shiga cikin Allah ko koya wani namiji neman mata ko ya koma wasu abubuwan wanda ba su halatta ba ko abin da ya kama da wannan na na Aisha ga jina a hadisai ta nuna cewa wato tana iya ɗaukewa annabi alaihi salatu wasalam cewa yayin da take al'ada saboda irin cikin da ya mace ba za ma a kyale ka tafi wani sakin ba saboda haka komai ballantana tun ba komai kawai dai kan ya tare da ita in ya tare da ita akwai hukunci yayi da take al'ada kuma hukunci ne tsauri za a yi maka an bai da ne ko to ba ko wannan da su kuma saboda bokan ya ba su wani sinadari sai a ce ka tare da ita tana al'ada ka kawo kaza da kaza ana so wai kuɗi ne akwai wanda ake ba wa lakabi cewa sai sun je sun yi wannan yana ci Allah ya yi Allah ya tsare ki wani sai to wannan shine ina roƙon Allah da sunan sa jawa ba asbobin gaba da kuma Allah ta biya kowa bukatun sa na alheri wannan kasa ta ku zabe yana cin karo mu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zamu kawo kuma Allah ka ba mu wadanda za su tausaya mana kun ce rayuwa da sauran da ake fama da shi Allah ka lakaba mana Allah ka tawaye mana duk wanda suke mana wasiyoyi da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alheri akwai irin su masu halarta na dattawan masallaci babu su tsalkaci wanda za ku yana zama a kujera a nan bayan da gaba lafiya tana asibiti domin a rufa Allah ka kwakwacin sarki ya ba ta lafiya dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar waɗanda suka sa aure a gaba da su da aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su muna roƙa Allah ya suna yana kyawawa da tsohon da maɗaukaka marasa lafiya da suke mana wasiyoyi gida da asibiti Allah ka ba su lafiya matasan mu Allah ka dora da hanya mai lafiya muna roƙon Allah ya tuna yanzu jawo da tsohon da makaukaka wannan kasa ta mu waɗanda suke neman da matsalolin da tafi hankali Allah ka san su Allah ka magance mana iyayen da malaman mu da za mu gidan da sai Allah ka fitar da zafa masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah ya tuna yanzu jawo da tsohon da makaukaka masu neman aiki da jari da sana'a Allah ka taimake su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين